أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم inna haza banji subhanahu wataala ce hakika wannan almasura wanda aka faɗa ya kusa sasul haq shine gaskiyar labari magana wadda take ta gaskiya alhabarul haq labari na gaskiya allazi la shakka fihi wanda ba kokonto a cikin sa wa ma min ilah ba wanda yake ya tantance a ce za a bauta masa ba wanda yake ya tantance a subanta da cewa shi ya halitta ba wanda yake ya tantance a subanta da cewa shi ke tafi da komai illallah sai ko Allah shi kadai Allah shi ne kadai mai halitta shi ne mai tafi da komai shi kadai ya tantance a bauta masa raddun ala nasara na jirana wannan raddi ne akan nasarar na jirana fi taslifi da suke da'awar cewa Allah uku ne da suke da'awar cewa Allah uku ne wa inna Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-azizu shine mabuwayi a cikin mulkin sa al-hakim gwani a cikin da abin da ya aikata la ahada yusawihi fil qurrati tammati ba wanda yake yi daidai da Allah a cikin iko cikakke wal hikimatil baligati da hikima wadda take mai isa matuƙa hatta yusharikahu fil uluhiyyati ballan tana a ce zai daidaici Allah a cikin zamo wasu ubangiji mai tafi da lamura إن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين in tawallan idan duk wannan bayani da aka yi musu ba su yadda sun karba ba suka juya da baya a araru suka sau da kai anil imani daga baya da gaskiya to shi kenan kyale su kyale su za su koma su game da Allah bayanin duk da ake wa bayi ba wai dan ana bukatar wani abu bane a wajen su a'a an yi musu bayanin ne dan su tsira su zauna su rayu rayuwa kyakkyawa tun a nan duniya su rayu kuma ke- rayuwa cikin arziki wanda yake madawwami har abada a lahira amma in sun ce su ba su ji ba ba su yadda ba sun gwammace su rayuwa ta banna to shi kenan su je su ci gaba da banna Allah subhanahu wata'ala masani ne da duk wanda yake mabannace wa idul lahu wannan narko ne ake musu yin irfadu dini domin bata addini yu'addi ila fasadil alami yana bayuwa zuwa bacin halitta gaba daya shi yasa koyaushe abinda a yanzu aka kasa ganowa kenan wanda zan magaban duniya suke hannunsu a yanzu ba su gano wannan ba gani suke akwai wata hanya da za a ba gyara rayuwa ko da an bata addini alhali abinda yake akwai duk gyaran da za a yi matukar an bata addini ba matukar aka bata addini to ko ba abin da zai gyaru duk gyaran da zai yi sai ya zamo kamar wato zuba ruwa ne a rariya yanzu nan zai zubi dan zuba ruwa a rariya ai ba za ta rike ba me yasa gyara babba gyara addini a gyara addini shi ke kan gaba in ga addini ya gyaru komai ma na iya gyaruwa amma idan addini ya zama bai gyaru ba to komai ma zai baci komai ma dole sai ya lalace kul قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل جنيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا وإن ديك أنبا سلتا في يهود ونصارى اليهود والنصارى سنة يهودا ونصارى كون كتي تنقاه Allah ya ba ku littafi an sauka muku da littafi tun kafin zuwa musulunci to ta'ala ku zo ila kalimati zuwa wata magana sawa'in bainana wa bainakum wadda maganar nan da mu da ku duk ta haɗa mu yanda kuka shiga mu ma mun shiga ba magana ce da aka ce ko za ta yi aiki a kan ku ba za ta yi aiki a kan mu ba ba kuma magana ce da aka ce ko mu ta yi aiki a kan mu ko ba za ta yi aiki a kan ku ba a'a da mu da ku duk mun daidaita a wannan magana mutumin amruha lamarin ta ya daidaita rusulu wal kutubu dukkan manzanni na Allah da littattafan da Allah ya saukar fasaba ba a cikin wannan magana littafakin qur'ani wato ta daidai ce a kanmu ta hau kanmu ta hau kanku littafakin qur'ani domin qur'ani wata taurati da attaura wal injili da injila fi duk sun dace da juna a cikin wannan magana wahiya magana ko ita ce Allah na abu da illallah da mu da ku gaba daya ya zama Allah kadai za mu tsaya mu bautawa ba mu ba bautawa wani Allah ko menene mu tsaya bauta Allah shi kadai wala na shirka shi shi kada mu ce za mu tare da wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ka kaula Uzair dan wannan abin da aka kawo shi dan an magana bautar Allah don wani tawe da awar cewa ai yana bauta wa Allah amma kuma tare da haka yana tare da wani da Allah aka ce a'a bautar Allah da za a ya zama shi kadai ake bautawa shi kadai aka dosa a dukkan lamurra a komi irin yadda uzairu da wanda yahudawa suke cewa wai uzairu dan Allah ne kamar cewa uzairu dan Allah ne yadda yahudawa suka faɗa inda nan gaba ubangiji zai bayyana mana haka a cikin suratul tawbah wa qala fil hudu zalulullah ko yanda nasara suka ce wai annabi isa dan Allah ne to ban irin wannan magana domin wannan magana ta hukunta cewa mun tare da wani da Allah tunda mun ce Allah ya rigida Allah ya girmama daga a ce ya rigida magana a ce Allah ya rigida magana ce mummuna wanda yake ta kai inda ka kai amuni wa qalu tahzar rahman walada laqad jitum shay'an idda takadu samawati يتفطر منه وتشق له وتجر الجبال هردا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن أبدا باكي ديا da wanda ke sama da wanda ke ƙasa duk bayan Allah ne ba wani wanda ya kaɗa na Allah shi yasa da mu da ko mu dawo mu rike wannan cewa a yadda ma duk mutane bayan Allah ne ai akwai manufofi yawa da za a cimma da haka wanda yake za a iya cimma da haka wato a zahiri ma dangane ma da tafi da rayuwa wala ya ta hiza ba'aruna ba'arana arbaba min dunillah kada wasu a cikinmu su ce za su riƙe wasu a matsayin iyayen gije ba Allah ba kamar tasirul habara irin yadda ko ku karke malaman ku ko yahudawawan ruhbana ko masu ibadar ku ko nasara ku karke su wato ku karke su iyayen gidi dangane da abinda suka fara gare ku ne daga haramta abinda Allah bai haramta ba ko su halatta muku abinda Allah bai halatta ba irin yadda yake su kansu nasara sun yadda da haka cewa ai santifawo shi ne ya halatta musu wasu abubuwa da yawa wanda da can zamanin annabi isa annabi isa ya zo da haramta su amma shi ne yake faɗa cewa ai wai ruhul kudusi ran farki ya bayyana gare shi yake faɗa masa cewa a rage wa mutane wahala a halatta musu irin wayannan abubuwa a halatta musu kaza da kaza a halatta musu zamanin annabi isa ba a halatta alhinzir ba ba halatta alade ba da sauransu amma shi bolus wato st paul shi ne wanda yake ya halatta musu haka ya ce ai rai ne mai tsarki ya bayyana gare shi ya ce an gayan da za a to abu wannan abinda allah ya halatta shi ne abinda allah ya haramta shi ne haram min gari rujuwe ya zama ko ai haka ba tare da komawa ba zuwa ga abinda allah ya shar'anta in ta fuskar komawa ne da abin da Allah shar'anta to ai wannan shi kenan a iya yadda da haka inda wato ta fuskar kiyasi a iya kaiwa ga gano hukunce-hukuncen wasu abubuwa wanda nassi bai zo da hukuncin nasu ba to amma kiyasi ya ake yin sa ba dole ana komawa ba ne zuwa abin da Allah ya riga ya tsara dole ai kiyasi ana yin sa ne akan asalin da yake ya tabbata wanda yadda aka yi malaman usulul fiqh suke faɗa dole asalin nan sai ya tarar da wasu sharuɗa kamar yadda far'in reshen sai ya tarar da sharuɗa kamar yadda ita kanta illa tana tare da tana da wasu sharuɗa shi kansa hukuncin akwai wasu sharuɗa sai sun cika sannan ne kiyasin yake zamowa karɓaɓɓe ba haka kawai ake kiyasin ba a fahimta wallau in an samu wani abu matsala wanda ƙur'ani ko hadisi ba a yi bayanin haramcinsa ba to amma sai aka ga yana sa maye ko yana raunana hankali to yanzu dan an kai ga hukunci da cewa abin nan haramun ne ta fuskar kiyasi ai daidai ne tunda yake ya tabbata cewa dalilin da yasa aka haramta giya zama wata tana raba mutum da hankalinsa shi yasa duk abin da zai raunana hankalin bawa haramun ne kenan ya zama haramin kenan ta fuskar kiyasi to shi yasa wannan daidai ne wannan ba za a ce an kawo abin da yake a yi addini bai zo da shi ba a shi kiyasi yana daga lamuran addini yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kawkabin swadi innal kiyasi min umuri dini salisu ha in kana za ta biyi ni innal kiyasi min umuri dini kuma yace yuqalu fihi dinuhu ta'ala wa shar'uhu wa la yuqalu qala kiyasi yana daga tsarin addini abinda yake a tabbata da kiyasi a iya cewa haka ya tabbata da addini kuma yace duk abin da ya tabbata da kiyasi a iya cewa eh shari'ar Allah haka take amma kada a ce za a ce haka Allah ya ce ba daidai ba ne a ce haka Allah ya ce tunda a ta fuskar kiyasi ne aka kai ga gano shi bayan ta wannan kuma juya da baya da tauhidi daga kadai ta Allah in suka ce za su juya daga kadai ta Allah suka ce su ba za su kadai ta Allah ba ba goro an tura ko musulmi ku ce da su ishadu ku yadda tarifu ku yi furice bi an na musulmi da cewa mu mun mika kai ga Allah mun yadda da Allah a matsayin shi kadai shi ne kuma mai shar'antawa shi yanzu addinin musulunci ya zo da wahadaniya kadai ta ta cewa mahalicci makadaice ne ya zo da wahadaniya ta cewa fuskanta Allah kadai za a fuskanta ya zo da wahadaniya ta cewa shari'a ta Allah ce shi kadai ya zo da wahadaniya ta cewa halitta gaba daya duk daga wajen Allah ne duk wata halitta Allah ne ya yi ta ba wani mai halitta ba Allah ba dona kun banda ku wa a tare ku ya shi kenan sai ku yadda kenan a ce ku kafirai ne kun kafirce bi ma kalbiyar kutubu da abinda littattafai ka firici da shi abinda littattafai ka zo da shi abinda manzanni gaba daya suka gama a kansa wannan ayat da za a karanta nan gaba ita kuma ta sauka ne yayin da yahudawa suka ce wai annabi ibrahim yana kan addinin yahudanci ne wai su yahudawa suna bin addinin annabi ibrahim ne da fara ma kuma suka wata magana kamar haka cewa ai annabi ibrahim a ba nasari ne wai su dinnan suna kan addinin sa ne to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ya ahlan على الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا وإن ديك أن باسوا للتابي kafin zuwa musulunci yahudu ko nasara lima tuhajjuna me ke kawowa kuke jayayya to hasiruna kuke jayayya fi ibrahim a shanin annabi ibrahim bisa amiku da kuke riya annakum ala dinihim cewa ku dinnan ku akan addininsa wa ma unzilat tauratu alhali ba a saukar da taura ba wal injilu ba a saukar da injila ba illa min ba'di sai ko bayan rabuwar annabi ibrahim da wannan rayuwa ta duniya da zamani mai tsawo alfus sanatin akwai shekara dubu tsakanin annabi ibrahim da annabi musa bai wasu malaman tarihin ma suke cewa ai ya ma haura haka ya ma haura haka to akwai shekaru dubu biyu kuma tsakanin annabi ibrahim da annabi isa wannan sarani ya a bayan annabi musa ne da annabi isa aka fara yahudanci da nasaranci mabiya annabi musa ne bayan ƙaurarsa ga allah suka fara da yahudanci hakanan mabiya annabi isa ne bayan da aka daga annabi isa zuwa sama suka fara da nasaranci zamanin annabi musa ba san wani abu yahudanci ba zamanin annabi isa ba san wani abu nasaraniyanci ba to ya za ku ce wanda ya riga su da shekaru dubu ko fiye da haka wai akan wannan yahudancin ya ko nasarancin afala ta ake luna haba yanzu ba kwa hankalta ba ba kwa gane budlana kaulikum bacin maganan nan taku ba mutakaddima domin wanda ya zo tun farko wanda ya fara zuwa ba za su a ce yana kan tsarin wanda ya zo daga baya ba ba za su a ce sai da ake shi na bayan da yake kan tsarin wanda ya gabata
هؤلاء آتيتم فيما لكم به علم فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون للتنبيه وأن تتنبيه شيء أمر أجيك أخوه مبتدا مبتدا يا هؤلاء يا قوة النام wato masu da yawa daga malamai su tafi akan cewa haula din munada ne da aka shafe ya ya zama ke da ashe ya halatta a shafe ya ta nida'i ko da a wajen kiran ishara wanda da yawa wato daga malamai sun ji haka ba za ta yi ba da yawa musamman mutanen basira ko hariri mai mulha akan haka yake ko yana cewa hasu ya يجوز في النداء كقولهم رب تجب دعائي وإن تقول يا هذه أو يا ذا فحسب ذا فحسب يا ممتنع يا هذا cewa an wajen kiran mushari ne sunan ishara ne to ba za a shafe bai halatta a shafe ba to amma wasu kaɗan kamar su ibnu malik shi ya tafi akan halaccin haka ibnu malik ya tafi akan halaccin haka shi ibnu malik wato bayan mutuwar mai mulha bayan mutuwar hariri da shekaru tamanin da hudu aka haife shi inda shi hariri ya yi wa fati dari biyar da goma sha shida shi kuma ibn malik mai alfiya an haife shi dari shida daidai a zancen da ya furin jari akwai masu cewa an haife shi tun dari biyar da casa'in da biyar wasu da casa'in da bakwai to amma da abin da ya furin jari dari shida daidai ya zama tsakanin su shekaru tamanin kenan da hudu ko tsakanin mutuwar wannan da haihuwar wannan to shi ibnu malik yana faɗa a alfiya wa zaka fismil jinsi wani mushari la kalla wa man yamna'ahu fanza wa man yamna'ahu fansur azila wa zaka fismil jinsi wal mushari la balla wa man yamna'ahu fansur azila a ce a shafe harafin nida'i inda yake an yi kiran sunan jinsi ne ko sunan ishara to wannan kaɗan ne bai cika yawa ba amma wanda ya ce gaba ɗaya ba bai halatta ba to ka taimaki wanda ya zarge shi wanda ya ce ya zo da magana da ba daidai ba ka ce ya gafa da gaskiya ya yi daidai a to yana daga hujjojin ibnu malik da waɗanda suka tafi akan tsarinsa irin nan cewa ha'ula ya dinnan dai munada ne an shafe harfin nida'i amma wanda suka ce haka din ba za su yi ba suka ce a'a haula din nan badali ne daga antum haula din ba munada bane badali ne daga antum din lamiri wal habaru labarin shine hajjatum ko din nan kuna jayayya fi ma da kun bihi ilm a cikin abin da yake kuna da sani a kansa sai ku ringa jayayya akan abin da yake kuna da sani a kansa to dan mutum ya yi jayayya akan abin da yake ya sani to ai ba laifi abin da yake ya sani ne min amri Musa wa Isa a daga lamarin annabi Musa da annabi Isa daga abin da taura ta faɗa ko injila ta faɗa wanda amtum annakum ala dinihim ba ku cewa ko kuna kan addinin su to kun yi jayayya nan wala Allah da dama sai a ce kuna da hanzari inda kun yi jayayya ne dai akan abin da kuka sani amma ina laifi yake babba a ce mutum ya ce zai jayayya a cikin abin da bai sani ba abin da bawa bai sani ba ya ce zai kallafa wa kansa cewa dole ya sani kuma sai ya yi jayayya shi ne ubangiji ya ce falimutu hajjuna me yasa za ku ce za ku jayayya shi ba zai salafin bihi ilmu a cikin abin da ya wuce sanin ku abin da ba ku sani ba ku ce za ku jayayya a kansa izalatar sultanu ala'adu domin wannan magana ce wadda bacinta ba za ta rikitar ga kowa ba kowa ba ya san wannan magana ta ko ba daidai ba ce illa iyaka in an sami jahilai to sai a tabbata musu magana ma ta jahilci amma sai ta amsawa eh saboda jahilci yadda ake faɗa mai ido ɗaya in ya shiga garin makafi in yi da awon mashi ido dubu ne da shi sai su gaskata shi tunda su ko ɗaya ba su da shi inda idan nan nasa guda ɗaya ce ai shi dubu ne ma da shi sauran mutane na da biyu amma shi dubu ne da shi tunda su ba su yi ne da su ba sai su gaskata shi ko to irin abin da yake abuwa kenan so da yawa a yanzu mutum ya ce zai magana akan abin da ya sani to wannan a ce ai ya sani kuma ya dawo ya ce zai magana akan abin da bai sani ba kuma ya ce dole a gaskata shi ya sa jahilai a gaba a maimakon a yi kokarin sanar da bayan Allah addinin Allah a yi kokarin sanar da bayan Allah ilimi amma sai a ta kokarin a dora su kan abin da yake ba haka ba a ta kokarin dora su kan gadar zare to imamu ja'afar jikan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai alkawura guda biyu da Allah ya riga ga wanda suke malami duk wani malami akwai alkawura guda biyu tsakaninsa da Allah alkawari na farko shine in dai shi malami to duk abin da ya sani na gaskiya ya kokarin faɗa lalle ya kokarin faɗar wannan amma tabbatar abin da zai faɗa din nan gaskiya kai wani kumbiya-kumbiya ko wani kauce-kauce don nufin shi ya cimma wata manufa ko wani can ya cimma wata manufa wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ya ce hujja akan wannan aya ta ƙur'ani inda allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa alam yuhas alaihim ألم يوحظ عليهم ميثاق الكتاب الله يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه yace alkawari na biyu kuma da Allah ya riga akan duk wanda yake malami shine ko da shi malami ne amma aka faɗi maganar da tafi ƙarfin saninsa to ya ce maganar nan tafi ƙarfin saninsa ɗayan ya ce maganar nan tafi ƙarfin saninsa kai ya ce ƙarya ake kawai ce ga yadda take alhali bai sani ba ba ya ce saboda Allah ya ce bal kazzabu bi malami fi dobi ilmihi wannan ba ya ce mutawilu an faɗa musu abin da ya haura sanin su ne a maimakon su ce ya fi karfin su sai suka gaggawa ƙuriya ne yau zo a ce haka su ce kawai ya fi karfin iliminsu su ce kawai ya fi karfin iliminsu amma ba su ce karya ba ne ba su ce ai karya ba ne to ha za su fi bari mutu hazu da fi malin salakun bai ilim wallahu ya alam Allah ya san sha'ana Ibrahim lamarin annabi Ibrahim wa antum la ta'lamun alhali ku ba ku sani ba bai jahiluna bari kowa waye ne kuma manzansa annabi kabil wahayi wanda yake faɗar wahayi manzan da yake faɗar abin da Allah ya aiko masa manzan nan baya magana ta gaban kansa da abin da ya faɗa daga wajen Allah ne wa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahayin yuha
ya ji a wajen malam ya fahimta kuma ya kuma cin wajen wajen malam sun dace ya yi a wajen sa shi ma aikin yanzu an faɗa abin da ba na ilimin ba ba da wannan ya iya magana da ya iya magana kwarai kuwa amma dai magana da zai yi ya zama ta tsaya iyaka iliminsa cewa to shi dai iyaka yadda ya sani ga yadda abin yake kai ya gaggawa cewa ai gaba daya abin babu shi ehem kai ya gaggawa ya ce abin gaba daya babu shi ehem wanda haka kaga ai a bayyane yake sai da yawa sai a ji abin an ji an ji din gaskiya ne to amma sama da shi akwai wani sama da shi akwai wani ya sa koda ya ji ya ji ya ji din ya ce to shi dai iya kayan da ya sani ga yanda yake sai dai an fito fili an bayyana masa cewa iyakar safa kenan an fito fili an faɗa masa cewa iyakar safa kenan amma in ba an faɗa masa cewa iyakar safa kenan kuma an nuna masa hujja akan haka to kai ya ce dan iyaka nan ya ji zai ce ai iyakarsa kenan ya ce shi dai iyaka inda ya ji ga yanda ya ce yan ta yi bayan yanda ya ji din akwai sama da haka to a to ai wannan kuma ai kaga ai ya bayyana a fili cewa ba daidai suke ba yau wannan sai a kare cewa abinda malaman suke kai ga hujja shi wancan wanda yake kan wani abu da can wancan da ba kayu yana da tasa hujja amma wannan din ma abin da malaman suka faɗa ga hujjar su shine babban abin yi a irin nan eh saboda an so da yawa abin da yakan faru shine abin da yake ta yana da fuska biyu ko yana da fuska uku amma haka kawai don son a burge mutane a sa su rena magabata sai a ta nuna musu cewa sai abin da magabatan suka ɗauka a cikin fuska ko biyu ko fuska ko uku ai gaba ɗaya ma ba daidai ba ne ai gaba ɗaya ma kuskure ne eh kaga wannan ai dole a kare a fito da hujjar abin da ake kai shi yasa koyaushe ake cewa duk abin da za a tafi a kai a san shi hakikanin sani kuma a san hujjarsa eh an san hujjarsa shi kenan eh sai a tare duk wani mai jayayya ma cewa mu abin da muke kai dai ga ta mu hujjar ga hujjar mu akai to
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم annabi ibrahim bai kasance yahudiyya ba yahude ba bai zamo ba yahude ba wala nasaraniya bai zamo ba nasari ba annabi ibrahim ba ba yahude ba ne ba ba nasari ba domin ko sai bayansa ne yahudanci ya faru sai bayansa ne nasaranci ya faru walakin sai dai kana hanifa annabi ibrahim ya kasance mai bin tsari madaidaici ma'ilan anil bali wanda yake ya kauce daga duk wata banna ya baddu wata banna musulman mai miƙa kai lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ka nan mushrikiyin annabi Ibrahim bai kasance daga masu tarar da wani da Allah ba ba ruwan annabi Ibrahim da tarar da wani da Allah tawarir wannan jirwaye ne wanda yake da cewa yana bin addinin annabi Ibrahim alhali yana tare da uzairu da Allah ko annabi isa da Allah yana cewa uzairu dan Allah ne yana cewa annabi isa dan Allah ne to duk wanda yake haka ya tare da wani da Allah annabi ibrahim ko ba ruwansa da shirka inni wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana min al mushrikin wa ma ana min al mushrikin to إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين wato anan ne shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake bayani yake cewa Allah ya kwanta annabi Ibrahim duk inda aka faɗa annabi Ibrahim ma tsayawa sai a kawo cewa ba shi ba shirka ba uwansa da shirka eh yake cewa to amma idan ya zama bawa Allah ya masa tajalli a cikin wani abu daga cikin sufofi ko abin da ya kama da haka dan da ya ga wannan tajallin ya ɗauka cewa wannan tajallin ai na Allah ne to ai shi ke wannan ba a ce ai shirka ce ba in ya duba a wannan matsayin illa iyaka abinda ake nema a huce wannan matsayin inda mutum yana makamin jam'i to abinda ake nema daga gare shi huce huce ya kai makamin farki amma ba in ya tsaya a makamin jam'in ya ringa gani ba ce ai annabi ibrahim shine mai ganin rana mai ganin tauraro ya ce haza rabbi haza rabbi sai ma janna alaihi lailu ra'a kawkawa fa qala haza rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين حين يجا وتا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر falamma afala qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikuna jaza to wani lokacin sai ta ga bawa tajalli sai ya zamo gaba ɗaya wannan tajallin da aka yi masa an karar da shi ba abin da yake gani sai Allah shi yasa wannan sufan ma da tajallin ta bayyana gare shi sai ya ringa ganin cewa ai kamar Allah ne saboda shi ya an ka an karar da shi daga shi kansa an karar da shi daga komai sai Allah yake gani ya sa wannan tajallin da aka yi masa sai ya ringa ganin cewa ga yanda abin yake illa iyaka to idan ya tsaya iyaka nan ga wannan tajallin sai ya zamo ya bace abinda ake nema daga gare shi ya ci gaba da tafiya har ya kai ga makamun farki ba ya tsaya a makamun jam'in ba in ya tsaya ya makade a nan to ya yi laifi akalla ko ya samu kubuta wajen Allah amma ba zai zamo jagora ba ba zai zamo wanda zai jagoranci ba duk wanda ya makale a hanya baya jagoranci yanda shi shehun yake faɗa gare kun nuri lam yakun bil imani da kaifa biman yugarraku biz zalami gare kun nuri lam yakun bil imani yanda ya shiga haske hasken ya malale shi ya mamaye shi ya zama shi ba abin da yake ganin sai wannan hasken yaushe zaka ja shi yaushe zai ma jagoranci ai sai fi karo da kai da shi ko wato shi biyu ne suka haɗu wannan da hasken wannan da hasken ai ana so a rabu lafiya jim ake rage hasken ake dan wancan ya gaya abin yake wancan ya gaya ana so a yi mugunta ne sai a ƙara hasken ko an nemi a halakar an an nemi a halakar da wanda ya tilmiya ma a haske bai isa ya jagoranci ba ta yi ya tsira wajen Allah amma dai bai sai jagoranci ba kuma dole a nuna masa cewa shi ba jagora bane da kaifa bi man yuqarrabu fi zalani irin nan na kuma ne dilmi a cikin duhu ne ya ke duhu ya ke nan ne shi ta ko ina ya ce kuma wai shi zai jagora ina ba za ta yi ba wa ba ka na minal mushriki na ina ulan nasu bi ibrahima hakika wanda ya fi kowa cancanta a ce shi ne na annabi ibrahim a bahu wanda ya kowa kusa shi a cikin mutane da annabi ibrahim lallazi na taba'u su ne waɗanda suka bi shi zamanin da yake wannan duniya fi zamanihi a zamaninsa wa hazan nabi sai kuma wannan annabi jikansa babba wanda daman ya roki Allah Allah ya aiko shi rabbana wa asihim rasula yatlu alaihim ayatika muhammadu shine na muhammad sallallahu alaihi wasallam ne muwafaqatihi lahu dan ya dace da shi fi asari ma shari'a ma shuri'a lahu a cikin mafi yau abin da aka shar'anta wa annabi ibrahim alal asalati bisa asali an samu sabani tsakanin malaman annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ayyo aike a gare shi ya kasance yana bin wata shari'a ko kuwa yadda za a ga shehu jalaluddin suyudi ya kawo a kaukan misali akwai wanda suka ce gaba daya a yana kan addini fidiri ne ba wai yana bin wata shari'a daga shari'o'in da aka saukar ba akwai wanda suka ce a'a ai kafin sannan yana bin addinin annabi isa ne akwai da suka ce a'a yana bin addinin annabi ibrahim ne to akwai dai tsarani an duba kaukabu sa'i da sharhohinsa za a ga karin bayani akan wannan wannan zina aman da kuma waɗanda suke mummune min ummati daga al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kawai aula an ya kulu su waɗanda su suka kamata su ce su suka cancanta su ce su ne suke kan addinin annabi ibrahim ba ku da kuke tare da wani da Allah ba ba ku Yahuda ba ba ku Nasara ba a sami bai Yahude ya ce zai sa wa ɗansa Abraham wajen shi mai bin annabi Ibrahim ne ko ba Nasare ya sa wa ɗansa Abraham ai ƙarya yake babin annabi Ibrahim yake ba mu ne muke kan addinin da annabi Ibrahim ya rayu a kansa mu ne muka fi kowa kusa ce da shi wallahu waliyul mu'minin ubangiji shi ke kula da lamarin mummune ubangiji shi ne majibincin lamarin mummune yan tsoro yana taimaka musu zai musu tun a nan duniya tun a nan duniya allah ya yi alkawarin zulli sai ya taimaka mummune yasa in ana cewa ana imani ba a ga taimakon allah ba a zahiri to a ɗauka cewa ba a tsaya da lamarin imanin ba ne amma in an zai lamarin imanin ai Allah ya faɗa wa kana hakkan alaina nasrul mu'minina abu ne dole sai mun taimaki mummune Allah sai ya taimaki mummune don ko Allah ya taimake ka wa sai kare ka in yansurkumullahu fala ghaliba lakum shi yasa wato a tsaya a bincike kai inda sahabban manzon Allah suke kenan wani abu ya faru sai su ce to bara mu koma wato bara mu koma ga kawunan mu yanda bayan Allah na gari ma suke kenan wanda suka gabata wa kana wala mu ila qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit qadamana wala zala wa yahfazuhum wa yajazihum al-husna zai mutu sakayya kuma da kyakkyawa a lahira wa yahfazuhum zai kiyaye su a duk wani hali nasu da halin rayuwar da halin komawar su gare shi wala zala wannan aya ta sauka ne yayin da banu quraiza suka yi kiran mu'azu da huzaifatu da ammaru zuwa yahudanci haka nan ma banu nariri sun gayyaci mu'azu da huzaifa da amaru wai su dawo ga yahudanci bayan yakin hudu yakin hudu da abin da ya sa musulmi ya same su a ciki aka kashe da yawa a cikin su aka yi musu miki aka wa da yawa a cikin su miki shine ƙuraiza da banun nariri suke cewa lalle ya tabbata ashe musulunci ba gaskiya ba ne wai idan da gaskiya ne ya za a yi wa musulmi haka saka gayyaci mu'azu da huzaifatu da ammaru cewa sai su dawo yahudanci to sai allah ya saukar da wannan aya sai wato allah ya saukar da wannan aya to wadda ta'ifatu
طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون wadda ta'ifatu wasu jama'a min ahlul kitabi daga ahlul kitabi sun yi burin lauyurin luna ku ina ma a ce za su samu su da ku ya ku mayurin luna alhali ba su batarwa illa an fusam sai ko kawunansu kawunansu kawai za su kara batarwa ya annasna irralalihim domin laifin kokarin da suke na su da ku kansu yake komawa wanda suke mummune na hakika ba za su bi su ba a cikin batan ba wanda za su batar sai batacce kamar su ba wanda za su batar sai batacce kamar su a dori irin yadda mishan mishan suka dade suna kira amma a ƙarshe dai sun sami yadda suke so an sami yadda suke so ɗin ba sai yan kwaɗan irin irin su shi ma kuma da yawa abin da ya kawo amma suka sami damar hakan rashin tsawon musulmin da kira zuwa ga Allah domin da yawa su wanda suka bi su dan an kyale su sasakai ne suka samu wanda suka nuna sun kula da su suka bi su da a ce an tsaya din tsayin daka da kira zuwa ga addinin musulunci ya ila Allah sai dai su gama su dai bai ina su ina su su tafi wa ma shurun amma ba san haka ba wa ma shuruna bi zalika ba san haka ba يا أهل الكتاب الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا أخو waɗanda yake an ba su littafi tun kafin zuwa musulunci ilma ta furu na bi'ayat lahi ko dinnan da tun farko aka saukan muku da littafi ne zai jawo ku dawo kuna kafircewa da ayoyin Allah alqur'ani kuna kafircewa da qur'ani wa antum tashhadun alhali kun tabbatar ta'lamuna kun san annahu hakun cewa qur'anin nan gaskiya ne littattafai da yawa wanda suka gabata sun zo da bayyana qur'ani sun zo da bayanin wanda zai zo da qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yahudawa abinda suke wato nikin ba da gaskiya da ƙur'ani ai kamar karyatawa ne ma da littattafan nasu sun karyata littattafan nasu a fili inda littattafan nasu sun zo musu da su ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa sallam to يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ya halatta ya ku waɗanda yake an ba su littafi tun kafin zuwan musulunci tun kafin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima takfuruna lima talbisuna al-haqqa bil batil me yasa ko yaushe kuke kokarin ku ga sai kun cudanya gaskiya da ƙarya in ma za ku zo da gaskiyar sai kun cudanya ta da ƙarya ku turo gaskiyar sama sama dan a gani a karba alhali ana karba ƙaryar za a karba wata runar haka ko yaushe kuna koyi gaskiya wa antum ta'lamun alhali kun san cewa annabi wa kun gaskiya ne kun san cewa abin da yake kan wanda ya boye gaskiya min al-ismi ne daga zunubi kun san cewa a taura an yi bayanin cewa duk wanda ya boye gaskiya lalle akwai zunubi babba a kansa amma kuma tare da wannan sanin naku kuke aikatawa wa kana طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل بالذي آمنوا آمنوا بالذي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة وسقنجا من أهل الكتاب daga yahudawa suka ce minun kabinul ashirafi kabinul ashirafi yana cikin masu faɗar wannan magana da malik ibn raifi shi ma yana cikin ibn raifi ya sa gaba sha kaɗan malik ibn raifi yana cikin wanda suka ba haka cewa ga wata dabara da za ku bi ku ga kun shawo kan musulmi me za ku yi kuwa aminu billazi nuzila ala lazina amanu shine ku ce kun ba da gaskiya da abin da aka saukar da wanda suke mummune asiru imanin qur'ani ku bayyana imani da qur'ani a lahu ku bayyana haka gare su wajen nahari da farko da farkon yini awwala awwala ku farkon yini da safe ku ce kun ba da gaskiya wa furu bihi ahira amma ku butulce da qur'anin ku kafirce da qur'anin a ƙarshen yini da safe ku ce kun ba da gaskiya don kun kano gaskiya ne sai a ashe ku dinnan kuna da fahimta to in yamma ta yi kuma sai ku ce kai ai kun gano ba gaskiya ba ne to tunda sun shaida muku da fahimta da safe ai ta yi da yamma ma su yarda da ku sai a to waɗannan dan sun gano ba gaskiya ba ne shi yasa suka yarda da haka to wannan ɗaya kenan daga cikin da sisar da suke tun da can kuma har yau suna yi illa iyaka yanzu sun ƙara samun ci gaba a ɓangaren irin wannan da sisa ya ce to bara a ƙungiya a gayyato duk masu addinai ma a duk addini akwai matsala ta gaskiya a ciki eh kowane addini ma ai mun yadda an yadda kowa ya addinin sa kaza da kaza kowa ya addinin sa an yadda da haka ga kungiyoyi nan na duba sakafa da sauransu wanda ɗaya daga ciki suna duba kowane addinai shi yasa za a gayyato a haɗa a nan amma kuma a ƙarshe a ce alkaza da addinin naku ya zo da shi ai ya zama tsohon yayi ga sabon yayi sai ku yi riko da shi addini ya zo da cewa duk zakari musul hazilin sayen amma yanzu wannan ai tsohon yayi ne ya kamata ku gane da mace da namiji duk ɗaya ne addini ya zo da cewa a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima farrara Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ya kamata shi ma nan ku gane cewa tsohon yayi ne ai ba haka abin yake ba raba rayuwa ake raba rayuwa ake Qur'ani ya zo da cewa ko addini ya zo da cewa ai namiji ya auri mace mace ta auri namiji to shi ma wannan ai hukuntawa bayi ne ya kamata a ba su damar su su rayu yadda suke so to dai a ƙarshe sai a waye gari an ce an yarda da addinin kowa ya addininsa amma a kawo wani babban tangadi a kawo babban tarnaki ga tafi da addini yayin bayan a haka za a ce an yarda kowa ya addininsa amma an kawo wani tarnaki babba an samu addini kaga ya zama kenan gomba ma a ce aikin farkon ba a yarda kowa ya addininsa ba a ce ba a ji farkon ba a yarda kowa ya addininsa ba ga abin da ake so kowa ya koma kai amma meye na cewa an yarda kowa ya addininsa kuma amma a ringa wa addinin tarnaki irin wannan tarnakin da addinin bai taba ganin kamar sa ba la'allahu yarji'un ko dai su sa bar ko dai su sa bar abin da suke yi sa dawo da ba addinihim daga addinin su izai kuluna dan za su zo suna cewa ma da jan hamda anhu ba abin da ya sa wa'annan bayan sun shiga suka dawo suka bashi bayan ko da sun shiga alhari ko suna malamai gudulani sai ko dan sun san zama wasa batacce wannan makirci ne da suka tsaya su kukulla su shawara a kai tsakaninsu sai Allah ya bayyana ta kafin a ce sun aikata wala tuminu
وإن الهدى هدى الله أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاسبكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wala tuminu yana daga abin da dai yahudawa ke kullawa tsakanin cewa kada ku yadda an yi ta a hadu cewa za a ba wani musulma a to irin abin da aka ba ku kan ku yadda cewa irin abin da aka ba ku min littafi na daga littafi to za a bayar ga wani la tasdiqu kan ku gaskata illa liman tabi'a dinakum sai ko ga wanda yake kan addinin ku ku ce in ma littafin ne Allah zai bayar ai zai bayar ne ga wanda yake kan addinin ku ba wanda yake ummi ba kullu ce ne da su ya rasulullah inna huda hudallah ita dai shari'a ta Allah ce shari'a ta Allah ce shari'a hakika shari'ar Allah Allah zai huwa islam wanda shine musulunci wa ma da huralalu abinda yake wani musulunci ta tare والجملة جملة قل إن الهدى هدى الله إترار جملة مؤتررة بين تؤمنوا مكان تؤمنوا ومفعوله لمفعول سوهو شين أن يتعلم مثل ما أوجد ألا تدروا أي كده كتب يدى لأن هذا سواوني za a ba shi wannan sai ko wanda ya ba addininku cewa abin da za a ba ma sai wanda yake kan addininku wanda wannan abin da yahudawa wannan suka kawo wasu ta kokarin su kawo ma an samu mabiyansu daga wanda suke da ma suna kan musulunci suna zuwa da irinsu da an faɗa musu cewa ga wata farla ta wani abu wannan farko kawai wai ba qur'ani ba ba wannan ba to za a faɗo ta farla a cikin su wata farla ce ba wani qur'ani na qur'ani zancen Allah ga kaza da kaza a yi ba wanda yake kan yadda su suke so ba ba wani abu wanda yake daidai in ma wani zai zo da daidai to sai dai wanda yake kan abin da suke kai amma duk wanda baya kan abin da su suke kai ko ba a son abin da suke so to bai sai zo da daidai ba duk abin da ya zo duk hujjarsa ba daidai ba duk abin da ya zo da shi duk hujjarsa ba daidai ba kaga duk masu bin wannan ko masu tafiya akan wannan tsarin sun yi koyi ne da yahudawa yahudawa su ne farkon suka fara bayyana wannan tsari cewa dole sai abin da suke kai shi kadai ne wanda yake kansa zai iya zamowa wani abu amma da zarar an ban nasu tsarin shi kenan ya za an ce ga wannan addu'a ko ga wannan in an yi za a sami kaza za a sami kaza an ta da hankalinsu an ta da hankalinsu bayan kururin wannan ai ya tabbata zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama an daga daga ruku wani addu'a dan Allah ya ce na ga mala'iku talatin suna gaggawa ko fiye da mala'iku talatin suna gaggawa rubutawa waye zai fara rubutawa wannan an faɗi kamar irin wannan farala ga wata aya daga ayoyin Qur'ani ko an faɗi irin wannan farla ga wata addu'a daga cikin addu'o'in da aka ruwaito daga annabi kai tsaye shi ya faɗa amma wani aidin matsiya ce ba an ce ai akwai abin da yake a kai kamar qur'ani ba ai yanda maurabu shi a mutum jani radiyallahu ta'ala ne yake faɗa yake ai ba wata magana da za a kwatanta da qur'ani domin ko qur'ani zancen Allah ne zancen Allah ne shi yasa ba wata magana kutowa take za a kwatanta da qur'ani amma kuma cewa an samu wata daraja ko wata hususiyya wadda aka bayar ga wani abu daban ba ƙur'anin ba wannan ai bai kore ɗaukaka ƙur'ani akan kome ba bai kore ɗaukaka ƙur'ani akan kome ba to auyu ha joko ko su ce su ba abin da suka sa a gaba sai ko cewa za su rinjaye ku da hujja kan ku yadda cewa za su iya kafa hujja a kanku harfin ala an yuta adafi ne bisa akan an yuta wa lamiru li ahadi wato lamirin na ahadu ne domin ahadu ko da yake an kawo shi mufradi amma tun da yake ni kira ce ke siyakin nafi to ya nuna umumi tunda an nakiratu fi siyakin nafi tufidul umuma ko can man fiyula wannan kira turadu ta ai ku yadda cewa wani bil hujjati zai fi karfin ku ta fusa kawo hujja inda na ku wajen ubangiji su yahudawa suke faɗa cewa ku tabbata ku ne na Allah shi yasa ko gaban Allah aka je ba wanda ya isa ya rinjaye ku da hujja ba ku ne kaza ba ba ku ne kaza ba irin magana dai da yanzu ma ake samun kamar ta daga wasu masu danganta ga musulunci a sai ta nuna mabiyansu cewa yau ko wajen Allah aka je ai su ne da hujja ba ga su wata abin da yake cikin buhari ne ko yake wasu suke fitar musu ai su ne ma ahalul sunnati ko su ne ahalul hadisi ko yaushe suna ta zuga kansu suna nuna ko wajen Allah aka je ai ba wanda zai kai in ba su ba to wannan asali magana ce wadda daga bakin yahudawa aka je ta wasu da suka zo daga baya da suka bace suka tafi a kanta su ba suna ta faɗa bai wajen allah waje ne mai ruwa da abin da ka je da shi sai kariran ta yi wani ma da ya zo da ba wannan din bai tsira sai kaka kuma wala mace wasu a kulle shai haka kawai ka tsare ga wajen allah ka ce kai in ba wanda ya je wanda Allah yake ba zai tsira a jansa waye mushriki mushriki ne ina umman yushrik billahi fa kada azaba Allah alaihi aljanna amma dan kawai kai fahimtar ka an saba mata ba a zo da ita daidai ba ka ji gaba ɗaya ba za ta tsira wajen Allah ba ai ba za ta tsira wajen Allah ba inna inna ai tun a zamanin annabi irin wannan ya faru ko bai wani balarabe da ya zo ya fi tsari a masallaci masallaci ku kyale shi da sabai suke taimaka tsawa da ya gama manzo Allah ya masa bayani ya ji dadin bayani ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada manzo Allah ya ce da kar hajjarta wasu an kai bawan Allah eh bawan Allah ta fi karfin ni da kai kawai ai da kar hajjarta wasu an ka tsare abu mai yalwa to wayannan koyaushe abin da suke kenan tajirul wasi tajirul wasi su tsare abu wanda yake mai yalwa guri dewa abu wanda yake mai yalwa amma ya saba da fahimtar su zai zama ai ba ta fahimta ba ta su ba duk sanin su da hadisi duk sanin duk sanin da ya suka annabi suka imam malik ba da suka imam shafi'i ba imam malik imam shafi'i duk sun tafi matsala akan cewa akwai alkanuta a sallar asuba akwai alkanuta a sallar asuba imam malik yace gaba ɗaya ba a alkanuta a wuturi a ko'ina har ko a ramadan ne a ruwa da tafi shuhura a masabarsa imam shafi ya ce ba a alkanuka a wuturi amma in a ramaran ne a iya yi musamman a nufin karshe amma su sun zo saboda wata fahimta can ta wasu wanda ba a ce ba hujja ba ce ba a ce ba su da hujja a kai ba amma abin da ake bukata daga irin wannan mutanen do Allah su gane cewa ba iyaka hujjar da suka sani ce hujja ba akwai hujja ma ga saura eh akwai hujja ma ga saura amma su a gaban sun kai alƙalu ka sallah asuba ka shiga uku saboda ka ka abin nan ya so a maka ka taɓa jin an yi alƙalu ka sallah asuba a maka ko a madina ko ga shi ana sa sa talatu ba ka taɓa gani ma an yi kai za ka yi saboda iyaka abinda suke kai shi ne hujja abinda duk wani yake kai ko mai duk hujjarsa ba hujja ce ba to irin wannan dai a wurare da yawa haka ake ta fama da shi in mutum ya ce ba zai ba daman malikawa cewa suke mustahabi ne cewa suka yi mustahabi ne imani shafi'i shi ya tafi akan cewa alkanutu nan sunna ce na har cewa yin mutum ya manta ma yi sujjada amma ta kama wata ran zai sallah a gindin kabarin abu hanifa sallah asuba ya je ana girmama shi malami an yadda malami ne da ya zo sallar sai ya bar alkanutu a sallah asuba ya raga malam kai da kake faɗa mana cewa alkanutu nan sunna ce ya ce ana gaban wannan malamin ina da hujjata amma dai tunda a gaban wannan malamin ne shi ya ce ba a yi shi ma da tasa hujja shi ne na risina masa shi ne na risina masa to abinda malamai suke kenan ma'abuta ilimi tsakaninsu suka risina wa junansu ma da hujjar tasu wajen kawo hujjojin ko bi hanafiyawa ya shi imani shafi ya kawo hujjojin cewa lalle alkanutu ma sunna ce a sallah asuba ko bi hanafiyawa ne amma dai da ya tsaya gaban malamin su yana malamin yana gabari sai ya ce ba za ba zai alkanutun ba dan ya risina masa don yi ladabi a wajensa yana gaban malami ne bala ya rusuna to haka aka san tafiya ta ilimi haka aka san tafiya ta daidai ba irin wadda ake ta kokarin dora samari a kai na cewa ai a kullum abin da za a yi kokarin yi shi ne a wulakanta magabata a wulakanta magabata a yi da'awar cewa gaba ɗaya ma abin da suke kai ba hujja ba hujja a mai da addinin musulunci kamar yahudanci da nasaranci yahudawa ne da nasara da satu yahudu a lashirin da satu nasara a lashirin ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba to ayu hajjukum ila rabbikum qul inna fadla bi yadillah kene da su baiwa dai ta tabbata ga ikon Allah Allah shike ba ta baiwarsa ga wanda ya so kai ba ka da ikon ka ce ai dole ga wanda Allah zai baiwa baiwa zai zai fifita fitali ubangiji bai wannan ta su ce halittar nan ta su ce ba kai masa wani a cikin halitta ba balle ka ce kai ga wanda kake ganin ya ce dan kai kai shi a shi ya halittarsa yau ce iman ya sha Allah na baya da fifikon nan yana bada bai wannan ga wanda ya so domin aina lakum sai ina kwa samu cewa ba za a ba wani ba irin abin da aka ba ku wallahu wasu ali ubangiji dai mai yalwa baiwa ne masani ne da halitta ya san wanda ya cancanci a bashi baiwa sani na hakika kai duk saninka da wani ko da kanka ba sani ne takaitacce ta yanzu ka san kanka da lafiya amma ta kan azahar Allah ya sauka ma da rashin lafiya sai kaka kuma sai kaka ta yanzu ka fi kowa jin karfi ma a jikinka amma kafin azahar Allah ya raba ka da wannan sai dai a daga sai dai a kwantar sai dai a juya ba yi Allah bane Allah bai san wannan ba Allah ya san wannan sai ya sa ko kanka baka san kanka ba to ma aujitu min ilmi illa qalila to يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ubangiji yana kibanta wanda ya so da baiwarsa, yana kibanta wanda ya so da rahamarsa. Wallahu zulfalil azim Ubangiji ma'abocin baiwa ne wadda take mai girma. Raddul lahu wannan raddi ne gare su ablagu wanda ya fi sa matuka fiye da na farkon. cewa ya tasbi rahmati man yasha wallahu dhul fadl azim an ƙara mubalaga akan kulin da fadl yadi la yuti man yasha wallahu wasi'un alim to alhamdulillah sai tashi min halin kadari